hiya sawa da kudirin cewa shi fikira a sace daidai wahda ita kadai fa yaqulu li ghayri sai ce wa waninsa qira'ati khairu min qira'ati ya ai qira'ata ta fitaka wa yurdu alaihi al-akhar bil mithl shi ma ɗayan ya ce haka me da kake ya samu ya zo mai hafsoci ya fi mai warshu mai warshu ce ya fi mai hafsu babu wani bambanci babu wacce ta wata a gurin Allah jalla wa'ala kawai wanda ya fi inganta ra'ar da yake yi san ƙa'idodin ta shine wanda ya fi wani ka san warshu baka san ƙa'idodin ta wanda yake hafsu ya fi ka wanda ya kuma wanda ya iya hafsu da ijaza mutasila zuwa ga annabi alaihi salam ya fi ka wanda iya warshu da ijaza mutasila zuwa ga annabi alaihi salam da sanin qawaid na warshu ya fi ka an gane abinda kuma ke jagorancin abin kawai shi ne ikhlas ikhlasin kuma ayar da kawai ka karanta qur'ani daga dama ka ce ka yi ikhlas a'a abu biyu ake bukata cikin aiki a mai yadda Allah ya fara a suratul isra man amila salihan min dhakarin wa aw untha wa huwa mu'min ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا wanda yake nufin lahira kuma ya aikin lahira don Allah cewar da muka ce wato ka karanta daga dama babu wato da ikhlasi ba zai tabbata ba sau da sallah ka zo ka yi ta da ikhlasi amma ba ka yi ta daidai ba ba ta zama sallah ingantacciya ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa mutum ya ce innaka lam tusalli sura kai ma in kai abin da ba karatu ba ba karatu bane in ka karanta qur'ani ba da ka'ida ba ba karatu bane so duk kilasin ka ba zai zauna ba sai kai daidai so da ka nan wannan ashabai an samu wannan kakan babil aula a cikin wanda ba sahabbai ba za ta samu me da muke cewa ya wajaba a kanmu mu fito da wannan karatu ya tashi hudun na ku ne ambassadors ku ne za ku ɗauka ku sanar da mutum ko ba a iya a dai san da shi ya kamata musulmi a yau yadda dai waɗannan hanyoyin ittisalat da suka yaɗu kowane irin abu ya fito fili bai kamata a ce yi ilimin qira'at kuma wai akwai wani musulmi da bai san shi ba kuma musamman ma ɗalibin ilimi ɗalibin ilimi yanzu wasu abubuwan ma da can baya ma ba a tattauna a kansu a musulunci yanzu ana tattauna a kansu wanda wasu ma ba fa'ida za su shi ko fa'ida ne fa'ida domin duk wanda ya inkarin wata kira'a da ta tabbata daga annabi alaihi salam wallahi in daga ganin sai ka furta so kira'ar taka da kake gani ba ta fotin inganci ba wannan ma ba ta fotin inganci ba so da ka shi ɗaliban ilmi wajibi ne yanzu kunan yanzu an ɗora mu nauyi ne magana ta gaske kowa nauyi ya hau kansa ba wani abin da musamman a iyaye mata wato koya ka iya wannan wani abu amma ka san akwai wannan wajibi ko ya ka iya ba ko Allah ya hore ba amma dai da an karanta abu a san cewa eh wannan akwai ta koda dai ban iya amma mutum ya ce ba daidai ba ne tuda waye wanda ya kawo sakon da ya kawo ba daidai ba a ga matsala ba ta wannan ba so da haka kenan sahabbai sun yi iya nasu kuma kuma za mu iya namu kai ma ka iya naka Allah ka ba mu dace kuma ka sani idan Allah ya yi albarkaci ke kuma ta sanadin ka aka fahimci wannan har abada kana da lada har abada kana da lada duk wanda alƙalƙari ya su garin su gozo ko ɗalibai suka san wannan shine tushe kai Allah ya ba lada Allah ka dace sai ke cewa wa yaruddu fa yaqulu li ghayrihi qira'ati ghayra kai khayrun min qira'ati sai ce wa wani shi qira'ata ta fita wa yaruddu al-akhar bil mithli shi ma ya ce masa haka وهكذا حتى أفضى بعضهم حتى أفضى بهم إلى بهم ذلك إلى تأخذيه بعضهم بعضا haka abin fito har sai da suka zo suna danganta junansu da laifi mutum ya karanta qur'ani daidai amma kuma a ce yayi laifi kaga wannan ba karamin hadari ba ne wa in kari ba'dihim ala ba'd suke wajen ya kai akhrajahu abi dawud fi kitabihi al-masahif من طريق أبي قلابة قال لما كان عهد عثمان زعل المعلم يعلم قراءة الرجل زعم سيدنا عثمان ما الذي كان كرنت القراءة ولي والمعلم يعلم قراءة الرجل والما كرنت القراءة ولي فجعل الجلمان سيد ما يرى سنة الجلمان يلتقون سكن هدو فيختلفون سيسابان حتى حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين sai sabanin ya daga ya je zuwa malaman malaman malam ya koya wannan da kira'a kaza malam ya koya wannan da kira'a kaza suna rigima a junansu sai ya je ga malamin sa wai wani ne na yi karatu kira'a kaza ya ce ce a ba ne kawai sai su ma malaman sa dau sabani daga kan ɗalibai to saboda haka wa fi sanati a athani hatta kaffara ba'dhum ba'd kaga hadiya akan kira'a sai da suka fara kafa juna سوداء رشد السن وفي السنة الثانية أو الثالثة على اختلاف الروايات من خلافة عثمان رضي الله عنه سنة 25 من الهجرة ذكرى تأشيرين إلى بعد إسرائيل اجتمع أهل الشام وأهل العراق في غزوة أرمينيا وأذربيجان da 'yan sham da 'yan iraki suka hada a yakin armenia da azerbaijan wa kana fi man gaza ma'a ahli iraki hudhaifa ibn al-yaman cikin wanda suka je yakin cikin 'yan iraq shi hudaifa lokacin ya shiga cikin sojojin iraki ibn yaman fara'a a kathar taktilafil musulmi na fi wujuhil qira'a sai ga yawan sabawan musulmi a fuskokin qira'o'i wa sami a makana tantiqu bihi alsinatuhum min kalimati tajrih yaji abinda harasan su ke furtawa na kalmomi na jarra juna wata da dangana juna da laifi hina ikhtilafihim fi awjuhil qira'a wajen sabanin su a fuskokin qira'a فاستعظم ذلك حذيفة حذيفة أكبره wannan abin sai ya girmama abin huzaifa ya ga girman abin kuma ya zanto wato ya kambama shi fafazi'a ila Uthman al-Khalifa sai wato ya bazama ya wato zuwa ga sayyidina Uthman Khalifa wa akbarahu bil ladhi ra'a ibashi labarin abin da ya gani wa qala lahu adrikin nasa qabla an yaktalafu fi kitabihim ya ce ka riski mutane tun kan su fara saɓani a littafinsu alladhi huwa aslu shari'a da shine tushen shari'a wa da'amatu din ginshikin addini kama ikhtalafa al-yahud wa nasara kamar yadda yahud nasara suka saba fa adraka uthman bi thaqibi nazari sai usman ya fahimta da wato nazarinsa mai haske mai huda duhu ya fito da ilimi wa hasafati ra'ayi da kuma ra'ayinsa hankali mai gogagge ne wanda ba sa a ciki anna وراء هذا الاختلاف شرا مستطيرا باب شكا باين wannan sabani akwai shari mai yaduwa wa fitnatun kubra akwai babbar fitina la qibala lil muslimina biha bayan da musulmi su yi tinkararta wa anna hadhihi al fitna illam tu'alaj kuma fitinan nan ba ai maganin ta ba bil hikma wal hazm a sa hikima a ciki kuma ayi abin da kan gado satajurru la mahalata ila aswa'il maqawaqib ba makawa sai ta jawo zuwa mafi munin ƙarshe fafakkar fi ilajiha sai ya tunani wajen maganinta kabla an yi stafhala khabaruha tun kan haɗarin ta yi faɗaɗa wa ya tafaka masharruha sharrin ta yi kambama fa jama'a alamar sahaba wa dawi ra'ayi minhum ya haɗa manyan sahabbai da masu hankalinsu wa aka zo ya hafu na an ilaji hadin fitna suka fara binciken maganin wannan fitina wa wada'i alhaddi wa wada'i haddin lihada al-ittilab da sanya iyaka ga wannan sabani fa ajma'u ra'yahum suka hada ra'ayinsu ala rizqi masahib su kwafe wannan masahib yursalu li kulli misrin a aika wa kowane gari mus'afun minha mus'abi daga ciki yakunu marji'an yazan marji'i linnas ga mutane inda ikhtilafin inda suka saba wa ala ihraqi kulli ihraqi kulli ma ada hadhihi masahib kuma aka ce a kone duk wani abin da ba wannan masahib din ba bidalika yustasal dadira alkilab to da wannan ne za a tumbuke karshen sabanin wa tajtami'u alkalima wa tatawahhadu wa tatawahhadu as-sufuf sai kalmomi su haɗu sau kuma ya gama ɗaya kuma shara Uthman fi tanfili ma ajma'u alai nan take sana Uthman ya fara zartar da abin da suka ijma'i wa nadaba al-qiyam bi hadhihi al-muhimma al-khatira yasa yayi kira yayi umarni dan tsayawa ga wannan al'amari mai muhimmanci mai hadari arba'atan min ajillai sahaba hudu cikin manyan sahabbai wa thiqatil hifar kuma thiqoki amintattun hafidai minhum cikin album zaid ibn thabit وهو الذي اختاره أبو بكر لجمع القرآن شيما أدام لسنا أبو بكر شيء أكذبا وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن الشام وهؤلاء ثلاثة من قريش سوء كنا قريشا واجب وأما زيد فمن العصار زيد كمشيني شقبا أم أكسلا صار واجب وأرسل عثمان إلى حبسة أن يسيدي إلينا بالصوف sai sai na Uthman ya aika sai na Hafsa cewa ki aiko mana suf din da aka yi kofi zamanin sai na Abubakar allati indaki wanda ke gunki fa awsalatha ilaihim ta aiko musu fa aka zo fi naskiha suka fara kofin ta wa za fi ba'd riwaya a wata riwaya ya zo annal ladina nudibu mutanen da aka kira aka sa su li naskil masahif wajen kofi masahif din 12 rajulan min al-muhajirin al-ansar mutun sha biyu da cikin muhajirin al-ansar al-manhaj alladhi taba Uthman fi kitabati al-masahif tsarin da sai na Uthman ya bi wajen rubuta masahif kana nasku hadhihi al-masahif bi ishraf al-khalifati Uthman ibn Affan radiyallahu anhu shi wannan kofin ya zanto a sa wato cikin sa ido da kulawar sayyidina Uthman khalifa kuma da ma'alaran mai وعلام الصحابة دكما من ينصح بين المهاجر والأنصار مهاجر الأنصار وكانوا لا يكتبون, يكتبون في هذه المصاحف شيئا بأس ربطنا بأس مصاحف إلا بعد أن يعرض على الصحابة جميعا سي أن بجروا صحبي كبائي كوايا غنية تبتر ويتحققون أنه قرآن سنتبتر بشو قرآني وأنه لم توسق تلاوته كما بأشاك تلاوة السبع وأنه استقر في الأرضة الأخيرة كما يتبتت في الأرضة الأخيرة من شيء الأرضة الأخيرة كبير مكسني در رمضان bayan fara saukan ƙur'ani saukansa na farko a ramadanin farko to da shekara ta dawo adadin ayoyin da aka karanta jibrilu ya zo mazala masa bita to haka duk ramadanin in ya zo asadin ayoyin da ya tara da surori sai zo ya masa bita to a ramadanin ƙarshe da ƙur'ani ya kammala sai zama duk ana karance shi to a ramadanin ƙarshe sai maza a sallama ya biya sau biyu ya bita sa sau biyu ma'ana ya sauka biyu a ciki to saukar ƙarshe ita ake kira abbatul akhira wani abbatul akhira akan kunnan wa'annan sahabban akai kuma dama bisa ka'ida in sun ji manzo Allah bai karanta aya ba shikenan an shafe ta in bai karanta kira'a ba an shafe ta to a kunnan su zai bin thabit akai abbatul akhira to sun ji an kuma dama Allah ya ga masa sami quri'uka fala tansa illa ma sha Allah idan Allah ya so ya shafe abu kawai sai ya dauki a zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi sai ya mance shi kenan kuma ba sai ya lalabe shi ba Allah ya shafe ni wannan so da haka sahabbai sai su ji wannan abdatu da suka ji abdatul akira to akwai ayoyin da da ya karanta su amma a wannan bai karanta ba su ma sai suka cire su akwai kira'oyin da yana karanta a baya amma wannan ardatul akhira sai aka ji bai karanta ba su ma sai suka cire shine ma'anar arda al akhira su kuma dama ka'idar sahabbai kamar da suka ce in annabi alaihi salam ya abu biyu ko sama da biyu to na ƙarshensa suke ɗauka a matsayin a kansa Allah ya basu a matsayin abin da Allah ya zaɓa musu na farkon kuwa suna wanda yake ya gabace shi suna ɗaukan an yi nasafi to shi kenan suka yi wannan falam yaktubu ma nusika tilawatu duk ayat da aka shafe tilawarsa ba su rubuta ba wala wala ma lam yakum fil ardatil akhira kuma duk ayat da ta zo ba ta zo a cikin ardatul akhira ba ma ba su rubuta ba فلم يكتبوا ما نسك التلاوة ولا ما كانت روايته أحادا كما رواية أحد باسا ربطا ابن مسعود يا cikin qurra sai a samu shi kadai yazo da kiraha ko su biyu to ba a shigar da ita Abu Musa al-Ash'ari yana cikin qurra sai a samu yazo da kiraha ko kalma yace ga yadda ake yi ko su biyu to ba za a karba ba haka Zaid ibn Thabit haka Ubay ibn Ka'ab to annasu a kira shawa an gane ko so da haka duk abin da bai tawaturi ba ba sa karba a samu kira'a mutum goma sun karanta ka gayi tawaturi za su shigar da ita an zo an yi ja'akum fasikum bi naba'in fatabayyan sai aka samu su guda 20 30 100 su kuma fatathabbatu sai a shigar da ita an gane ko amma takunul jibalu kasufil manqush dan mas'ud ne kadai ce a'a sai aka ajiye ta ya akhudhu kullu safinatin salihatin ghasba abdullahi abu musa al-ash'ari sai ba asarta da irin su a wato ainihin na'am wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu ya'ku amamahu malikun sai wannan da irin su wannan kira'ar sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu shi ma shi kaɗai ya zo da ita ba a shigar da ita ba faɗin Allah tabaraka wa ta'ala a wasariku wasariqatu faqta'u ayma aymanahum to so da aka ba sa sa abin da yake ba mutawatir ba wala ma laysa bil qur'an kuma abin da ba qur'ani ba a sa shi saboda kuma sahabban mutum ya rubuta akwai wanda yake rubuta fassara wannan shi ake kira idraj ya qalqira al mudaraja mudaraja ita ce wannan salihatin din da aka zo bai gane me ake nufi sai rubuta salihatin din to sai suka dauka a cikin qur'anin take an gane ko to shine malam wanda sharhi ne na sahabi kawai eh كالذي كان يكتب بعض الصحابة في مصاحفهم الخاصة كما يدعو الصحابة سنة لما صاحب سيس ربوت وانا أبن شره واتو بهم من من شره لمعنى شره وتمعنى أو بيان لناسخ أو منسوخ وكما بيان ولناسخ ومنسوخ أو نحو ذلك وما كما وقد روي في كتابة هذه المصاحف أن كل أن كياي وزربوت وانا مصاحف أن تكون متفاوتة في الحظ والإثبات ta zama sun sha bamban a wajen shafewa da tabbatarwa wal naqsi waz ziyada da ƙari da rage wa gaidi dal da wani wannan li'annahu qusila ihtimaluha ala al ahruf as sab'a domin dama da nufin gaba ɗaya masahib din su kunshi arfu sab'a aka tsara su allati nazalat alaiha al qur'an wanda da su qur'an ya sauka wa ju'ilat kariyatan min an naqti wash shakl aka sa su duba wanda aka yi mai dugo ko wasan tahqiqan li hadha al gharab aidan dan ya tabbatar da wancan manufa فالكلمات التي اشتملت على أكثر من قراءة da kalmar da ta kunshi kira'a sama da ɗaya wa kuluha min an-naqab idan ba a mata dugo ba wa shakal ko wasali yaz'aluha muktamilatan lima ishtamalat alayhi qira'atun amin qira'at zai sa ta iya daukan qira'o'i da yawa katabuha bi rasmin wahid sai su rubuta ta da rasmi ɗaya fi jami' al-masahif a dukkan masahif ar wa kalluha min an-naqd wa khuluha min an-naqd wa shakal yaz'alha mutahdiratan lima ishtamalat alayhi min qira'at idan ba a mata wasali ko dugo ba zai iya sa ta dau qira'o'i duka to sai a kimanta dugo katabu hadi rasmin wahid fi zamil masahib a duk masahib din shida ko bakwai ko takwas sai su sa ta da rasan da qawluhu ta'ala nan fa tathabbatu ce kawai sai aka rubuta ta haka adadin dugon da kake bukata a fatabayyanu haka take a fatathabbatu nunshiruha nanshuruha nunshizuha sai ba a yi ɗigo ba ta ɗau dukkan kirawai da su hunali da uffin lakuma uffa lakuma uffin kawai sai aka rubuta ta wani akwai kira'ar uffa akwai kira'a uffi akwai kira'a wannan tana da kira'a wajen guda ibn sa'adat ban manta ba ya ce kira'a ta fa ashirin aka kallon an gane ko to amma dai mutawatira da ta tabbata akwai uffin akwai uffa akwai ba uffi an gane ko so da haka aka rubuta ta da wani mai da muka yi kalmar awujihi da shu'ara da wane ne da sauransu da suka zo kira'a shi da ce ko a saba'i a kanta to a idan an rubuta ta a haka za ta ɗauki ra'o'i in aka zata akwai ƙaru awujihi awujihi ba alhamza da iktilasi ƙalun shi kaɗai ke da wannan kira'ar kurrawar ashirin akwai ƙalu aujihi nan kuma warsu ne da kisa'i suke da wannan kira akwai kuma ƙalu auji wannan kusanta ko asim da hamza asim da hamza ƙalu auji to kaga wannan a rubutu ba ɗigo ba wasu duk ta ɗauka sai masu alhamza to in an ja kawai sai a ƙaddar cewa akwai alhamza ƙalu auji hu wato abu a ibn kathir akwai a ibn kathir da hisham al ibn amir qalu arji hu abu am sai qalu arji hi ibn zakawan su goma sha hudu sun kare su kaga kira'a ɗaya kalma ɗaya ce ta ɗau wannan fuskokin irin su farikul isbah wa za'ilul layli to kawai sai aka dinga rubuta shi mausul ba maqtu' ba shi saboda akwai qira'a me za'ala lillahi irin su qala aw law ji'tu sai a rubuta ta alif din mahzuf an gane saboda akwai qira'ar qul aw law ji'tukum qala rabbihkum ur rabbihkum da sauransu irin su wa wato irin su manata akwai mana'ata irin su fatatumaruna rubuta ta aduful alif saboda akwai afatamruna waje ala basarihi gisha gisha ita ma mausul mahzuful alif saboda waje ala basarihi ghashwa to haka suka dinga yin wannan khitabuhu mausul saboda khatamuhu bis aka rubuta shi haka fakka raqaba fakka فك رقبة وندام باب مجزي فك رقبة سيدي أو أطعم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير كذا da an zo kawai babu bambanci da kala a'lamu to duk wanda ba zai bada wani iskali ba to sai rubuta da kamar kalmar malik yau ne kutibat fi jami'il masahib bi hadfi al-alif daga cikin abin da yake nuna idan ka ga rubutun qur'ani ko mushafi an irin wannan ka'idodin to ka tabbata ba ya saba masahiful uthmaniya inda ga maliki yawmiddin ta bakara ta fatiha an sa alif maktu an yi an yi qat'in ta to ya saba da qur'ani an gane ko kutibat fi jami'il masahib bi hadfi al-alif saboda qira'an maliki an gane malik shi ku kaddarawa ake a wurin to da dai ire-iren waɗannan amma kalmatu lati warrat ala qira'atayn aw akthar ita kuma kalmar da ta zo bisa qira'a biyu ko ma sama da biyu kamar wannan kalmar da muka faɗa wa tajriduha min an-naqd wa ash-shakl ko da ba a mata dugo da wasali ba la yaj'aluha muhtamilatan lima warada fiha min al-qira'a hakan ba zai maida ita ta dau abin da yazo na qira'o'i ba فلم يكتبوها برسم واحد في المص... في جميع المصاحف تسيد مع مصاحف قبائل بسوء تتدا ورسم ديبا وإنما كتبوها في بعض المصاحف برسم سي أو سو مصاحف أربو تتدا وأن الرسم على يدل على قراءة لكن وانت قراءة وفي بعضها برسم آخر يدل على القراءة الأخرى عليكم أساشي لزير من واتن قراءة نحو قوله تعالى وأوصى بها الإمام نافع ده عبد الله بن عامر su ne suke sa alif to a mus'afil madani da shami aka sa wa ausa a sauran masahif kuma wa wassa an gane ko rusimat fi ba'd al-masahif bi wawaini wa wassa qabla as-sa wa wassa min ghayri alifin bainahuma wa fi ba'dha bi ithbat al-alif bain al-wawain kamar wasari'u ila maghfirati mushaf ash-sham da na madina shi wa nahwa wasari'u rusimat fi al-masahif ba'd al-masahif da na sham da na madina shi ma rubuta wasari'u babu wawu biduni wawu qabla sin wa fi ba'dha bi hadhihi amma da na masar da na makka da na sham sai babu wawu din sari'u wa nahwi fa inna allaha huwa al-ghaniyyul hamid kutibat fi ba'd al-masahib bi ithbati damir al-fasl huwa mushaf al-madani da mushaf al-shami shi kuma na kufa babu wa fi ba'dha bi hadhihi fa inna allaha al-ghaniyyul hamid وإنما لم يكتبوا هذا النوع من الكلمات برسمين معا في مصحف واحد بيسا بسربوتا إن وانا النوعي نكلمومي دا رسمي بيبا مصحف لا خشية أن يتوهم أن اللفظ نزل مكررا بقراءة واحدة وليس كذلك صورا إذا أربوتا دا رسمي بيو kamar yadda a hadisi zaka ji ana wa fi riwaya wuri da ake rubuta an gane ko qur'ani ba za mu yaka ba a hadisi in yazo da man amila amalan laysa alaihi amruna فهو رد سيسمك وفي رواية من, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد دك أبو دي سكي نوناوا to amma riwayar ta bambanta to qur'ani ba za a zo a rubuta maka sari'u wa sari'u ba ba saboda me kar ka dauka an maimaita saukar da kalmomin ne domin kalma guda da ta zo a alqur'ani daga Allah take babu wata kalma da ta fita daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayhi na'am yace wa laysa kadhalik bal huma qira'atan qira'a bi nazala al-lafz fi ihdahuma bi wajh daya ya saukar da lafazin ya saukar da wannan wa fi thaniya bi wajhin akhar min ghairi takrarin fi wahidin minhuma a ɗayan kuma da wancan lafazin ba tare da mai ta ɗaya ba wa kadhalika lam yaktubu hadhihi kalimati bi rasmaini kuma ba su rubuta wannan kalmomin da rasmi bi ba fil asli a ce a cikin doron rubutu a sa haka wa thani fil hashiya ɗaya kuma ayi a gefe ya Allah ya tawahham dan kada a ɗauka anna thaniya yusahhihu tashihu lil awwal nabiyin yana gyara na farko ne wa anna al awwal khata a ɗauka cewa na farkon kuskure ne wal haqqu annama salakahu uthman was sahaba kai gaskiya dai abinda sai na Usman ya shiga na tsari da sahabbai fi kitabatin masahifi kana bi tawfiqin min Allah subhana daga mankatar ne na Allah kuma duk wanda Allah ya ga mankatar ya gama da cewa Allah kai mana yake cewa a fi tawfiqin min Allah haythu makkanahum min kitabati hadhihi al-wujuh wal huruf Allah ya ba su cikakkiyar damar rubutawa da fuskoki da huruf allati nazala alaiha al-Qur'an wanda Qur'ani ya sauka da su falam yusqitu shay'an min al-qira'at ba qira'a ba da suka sarayar suka cire as-sahihatu al-mutawatira da ta inganta kuma ta tawatur so haka al'ummar musulmi wajibi ne a dau waɗannan al-qira'o'i din a yaɗa su wa min huna yattadhu jaliya to daga nan ne yake bayyana a fili an-ikhtilaf al-qurra kuma maganar da muka faɗa jiya ta nuna maka duk girman malami in ba fannin sa bane ba lalle ne sani bin ba a lokacin sa ana ce mu shekul islam ana faɗa masa amma ran da al'akhdari karatun ibrahim al'akhdari karatun kira'ar da bai sani ba bai shayi bai sani bai sani ba kawai bin ba bai sani ba ba mamaki ba harkar sabace ba ne amma kaga idan su shankiti muhammadu al-amin shankiti sau da qur'ani a masana qur'ani ne su ce zini ko da malamin misali a su su shankiti ko bai kira'ar ba abin nadi ya san akwai wata kuma mutum irin su akhdari malami masani ne kaga ba za ka a bangaren sa in yi magana ba za ka ce ba haka bane ba so da haka kan mutum ya ga girman cewa a ai malam wahana ma ya ce bai sani ba to bin bas shekul islam ake ce an gane ko kuma bin bas malami ne bi ma'anar kalima amma kuma bai san kira'a kuma da tsufansa da komai yana muftil am na saudiya amma akdari ya karatu ya gyara mai ya kuma ya gyara mai yace ya haka yace wannan ai kira'a ce to daga nan kuma da yake su masu san gaskiya ne a wannan sanadin aka bude kulliyatul qur'an a jami'ar islamiyya sura kai ma yanzu a garin ku babu maganar a ce dalibai ba su san wa'annan bangarori na kira'o'i ba da sauransu in ba sani ba kawai laifin ba ba yayi ma a yanzu wato wallahi amari ba abin da ya bane ya hau kan kawai gaba da wallahi tallahi kowa wajibin sani yawwa wallahi kowa wajibin sani hanyoyin karantaswa da hanyoyin koyon ilimi yanzu ga sunan sun yawaita kuma billahi alazimi kowa ya sani a cikin mu ba aikin da ya kai hidimar alqur'ani duk inda ɗalibi zai daga kansa sama akan cewa shi ɗalibi ne Allah ya girmama shi to ɗalibin Qur'ani shi kowa sansanta ya daga kansa sama kuma duk inda ka kai wannan abin da ba a sani ba wallahi tallahi ladan ka zai ta tafiya lahum ajrun ghayru mamnun saboda haka Allah ne ya dauke ka ya haska maka yace ka je ka mun aiki in ka ga su zaka je kai ma aikin zai zai zai taimaka maka saboda haka shawarar da nake bayarwa a kodayaushe a mazan irin wannan kai yanzu sai ka je makarantar ka ko makarantar da kake da sai a kai cewa yanzu muna son a samar da ɗalibai kaza bayan sun iya urub za su fara hadda mu dora su akan kalu ɗalibai kaza warsh ko kuma mu ware musamman iyaye mata mu a can yanzu kaga kamar kunan alhamdulillah na gama zadewa su can yanzu makarantun islamiyyu tun da ba kuɗi yawanci sai dai matan an gane ba kuɗi mutum so da haka sai dai mata su ake gugurmayar da su maza suna kasuwa kwanan nan ma sun fito da wata tsiyawai wai ustazu tsaya da kafarka kawai duk sun gudu sun ban makarantar wallahi ma to a kuma matsala biyu matan suke nema mana ba sa yarda ya ce wai ka ustazu ne ba za a baka ma ɗalibar ka ne ta iya gari shi ne shi ma ne tafi kasuwa ba ne kuɗi ba ne shi ma so ya faso gari yau ba ka ba in ta yarda ma iyayen ta yasa ce ayyar ustazu ne su fa can ustazu shugantaka ce ko ana ce maharan ma wasu aiki ai mutane ma ba su yanzu aran ma gashi aran ma ne yanzu wani ya fi ganin a ce ai masters ne da shi a english to ya fi kima a gonsa a kan wannan eh kuma in kai in kai turancin ya ta haushi wai ya za a iya wancan so da haka abinda nake ba shawar a samu wata ɗaliba wani ɗalibi ku ba shi amanar kalun ya zama muku misali a makarantar ku ko a ungoku ko a garinku mu sa mai suna ma mu ce mai wannan kalun duk abin da muke nema na kalun shi zamu nan nagawa ya iya mana ya rike wa kalun wuta komai da komai so da ka dalibai na ƙasa da shi gunsa za mu tura wannan warshu kawai duk mu ba su suna wannan bazi wannan kumbul har zuwa karshe in bayan an yi wannan mu zama a gari kaza a unguwa kaza muna da wani in dai a maganar warshu ne wallahi ko rike mu manzo Allah amana wannan fa ko da a ce kai ba hafirin bane zaka iya dora yaro ne ko da a ce kai ba karantas da shi wannan abin kake zaka iya dora yaro ne to bayan haka kuma sai mu zo kuma sai mu samu wasu yaran sai mu ce to yanzu mun samu masu kalon mun samu masu turiwayoyin nan to sai a ce a sami yaro shi kuma ko yarinya kwararru ya wanda ya hada da kyau sai a ce je karanta kalon a gurin wancan da muka yadda da shi ko wancan da muka yadda da ita ya maka ijaza da shahada cewa ka yi kalon je ka misali ya ɗauka tun da inda ya zo tasmiri izu bibbi hudu hudu ma sai a yi ko to sai mu ce mu baka wata ɗaya ko biyu je ka karɓo mana ka zo da shahada eh ta yadda malamin ya yadda ya yi sayin na yadda ya yi wannan kalun din inda ijaza a rubuta masa kamar yadda muka ce wannan karatun da kanda muke inda abuwa suka ci gaba aka ga abuwa har ijaza za mu rubutu ga shi sai a aiko ijaza mu da muke da ita malaman mu a karkashin markas din mu ya zanto tun da su abin da suke ce mana amana ne a yada zama a haɗa mutane ma ɗalibai da manzan Allah sassu ma'ana kana da silsila zuwa ga annabi alaihi salam al-isnad min ad-din walau al-isnad laqala man sha'a ma sha'a to daga nan sai je wajen mai warshi ta ma ko shi ma mai warshi kaga yaro ɗaya kuma sai karaɗe wannan kira'o'in 20 riwayo 20 to sai mu ce to yanzu kuma wani yana da asara an gane ku amma subura idan da bukatar a tafi kubura ko suguran ma aka rike a rike manzo Allah amana to daga nan kuma in muna so wani kuma sai mu hada to sai ganin da yan shekaru malam gari ya fatsama babu wani ba da ba sani ba na abinda sakon da manzo Allah ya zo da shi na alqur'ani kamar yadda ya ce mana iqra'ul qur'an yana nufin bi jami'i qira'ati wa jami'i riwayati Allah kai mana tawfiki to shine yake cewa wa min huna yattadhihu jaliyan an ikhtilaf al-qurra alladhi afza'ahu Hudhayfa Uthman to daga nan zamu fahimci sassabawar ƙirar ƙurra wanda ya birgitar da Uthman da Huzaifa zuwa ga Uthman wa kana sababan fi kitabatil masahib shine sababin da yasa aka rubuta masahib inna ma kana fi ahrufin wa qira'a kawai ayan ahrufa ne da qira'o'i ba talaqaha qurra'uhum qabla al-ardatu al-akhira kun gani su wa'annan sun koya kafin ardatul akhira ya suka tafi suna karantawa musan bayan ardatul akhira manzo Allah bai karanta wannan ba kuma rashin karantawa sa nuni ne akan an shafi an gane ko kuma lusikat bi hadhihi al-arda a wannan karanta ta karshe sai aka shafe ta walakin rizquha lam yablu haula'i qurra amma kuma shafewar bai je wannan qari'an ba har sai na Uthman baya ba da fatawar cewa mutum ba zai yi wanka ba idan bai idan ya tara da iyali bai yi insani ba ko ya kafa hujja hadisin ay al-ma'u min al-ma'a al-ma'u min al-ma'a yana nan a cikin bukhari an gani ya ce al-ma'u min al-ma'a kenan sai hadithin idan nazala baina shu'abiha al-arba shine ya sahihu al-ma'u min al-ma'a da ire-iren wannan suna nan da yawa game da ɗalibai ilimi sosai na wa wakanin mimman haji uthman fi kitabat hadhihi al-masahib aidan kuma daga cikin tsarin sayyid uthman da ya ba a wannan rubutu annahu qala li haula al-qurashiyyin yace qurayshawa nan guda uku akthara ila taraktum antum wa zaid fi shay'in min al-qur'an in kun samu sabani da ku da zaid a wani abu na qur'ani faktubuhu bi lisani quraish rubuta da lisani na quraish fa inna ma nazala bi lisanihim kuma da harshen su ya sauka fa fa'alu suka rubuta وقد ورد أنهم اختلفوا في كتابة كلمة واحدة سي سببهم توفيق إن الله duk ƙur'ani a kalma ɗaya suka samu saɓani wajen rubuta ta hiya at-tabut fi qawlihi ta'ala inna ayata inna ayata mulki an ya'tiyakum at-tabut fa qala zaidun at-tabut da ta marbuta me ja wannan kenan in waccan ta ce maftuha in za a tsaya akan me za a tsaya akan ta at-tabut amma idan an rubuta da ta marbuta in za a tsaya kan me ha attabu sai ka dauka wannan abu ne ba matsala bane alqur'ani bai da kai wani abu babu hujja a cikin sa bilha wa qala alqurashiyun bil ta'i bi ta'i maftuha farafu amrahum ila uthman aka daga aka je wurin sayyidina uthman fa amarahum an yaktubuha an yaktubuhu bit ta'i maftuha sai sai abude tabin li'annahu kadhalika fi lughati quraish domin a lugar quraishawa haka yake walamma atammu naskan as-suf da suka suka wato nasaki na wancan suf na sayyidina abubakar ce ake kira suf wanda aka tattara masahif kuma na sayyidina uthman fil masahif radda uthman as-suhuf ila hafsa ummi al-mu'minin sayyidina usman yace mai wala na hafsa وارسل الى كل افق من الافاق الاسلاميه مصحفا مما نسخوا aka aika wa kowane sashi daga cikin sasannin musulunci da mushafin daga suka kwafa wa kuma kowanne aka ce ga malamin da zai je karanta misali na makka aka ba abdullahi bin sa'id makhzuni aka ce ga wannan kai zaka je ka karanta da shi an gane ko na na sham mugira ibn abi shihab al-makhzumi aka ce shi zai je karantar da shi an gane ko to shi zai karanta in an yi zai biya musu ce nan gun kaza za ku karanta nan gun kaza za ku karanta haka ya dinga karantarwa eh wani malami ya ce shi a sham ma ya je gurin da aka saukar da mushafi shami sunan gurin mabarakun naqa a nan aka ajiye shi har yanzu gurin su yana nan a sane a sham suka karantar da shi na yake cewa wa qad ikhtalifa fi ahadi fi adadi hadhihi al-masahib an yi sabani wajen adadinsu allati wajjaha biha uthman ila al-amsar wanda sina Uthman ya aika wa birane faqila sita wa qila thamaniya wa qila ghayr dhalik wasu ce shida wasu ce takwas wasu kuma sun faɗi wani wannan wal aqtar garuruwan da aka aika ko sasannin su ne al-Kufa wal Basra wal Sham wa Misr wal Yaman wal Bahrain wal Mus'af al Madani al Am wal Mus'af al Madani al Khas kaga al-safi nan guda shida ko wa amara radiyallahu anhu bima siwa hadhihi almasahif sai kuma yi umarni da abin duk da baya cikin wannan min kulli sahifa na kowace sahifa aw musafin an yuhraq yace a kone su saddan libabi ash-shirri wal fitna dan toshe kofar shari da fitina wa hamlan lil muslimina ala an yaj'alu hadhihi almasahif da kuma ai ban kara da sauran lokaci kun kara an yaj'alu zamji وحبل للمسلمين أن يسأل أن يسألوا هذه المصاهب مرجعهم الوهيد وأصلهم المعتمد كما يدور مسلمي سسني وانا المصاهب شيني سوني مرجعي ننغري سو غدا دايا كما شيني أصلو سو أبن دوغرو روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان رضي الله عنه وكان يغازي أهل الشام في فتح ألبينيا مع أهل العراق ya ce sai na Anas ya rawaito daga Annabi alaihi salam cewa Hudhaifa ya zo wurin sai na Uthman yana khalifa lokacin sun je yakin ɗan Sham a sun je yaki tare da mutanen Sham a wajen ce wato fatu Armenia a wajen tare da ɗan Iraq fa afza Hudhaifa tu ikhtilafahum fil qira'a sabanin da suke a qira'a sai firgita Hudhaifa fa qala Hudhaifa li Uthman sai ce sai na Uthman ya amir al-mu'minin adrik hadhihi al-umma qabla an yaktalafu fil kitab ikhtilaf al-yahudi wan nasara yace sarkin mu'mine ka riski wannan al'umma tinkan su saba a alkur'ani kamar yadda nasara da yahudi suka yi fa arsala usman ila hafsa an yursili ilaina bisuhuf famansahuha sai sai na usman ya aika sai na hafsa ki aiko mana suhuf din nan zamu kwafe su kuma na rudda ilai mu dawo miki da kayan ki fa arsalat biha hafsa sai na hafsa ta aika ila usman fa amara zaid ibn thabit sai zaid ya sai umar sai zaid ibn thabit wa abdullah ibn zubair ibn zubair wa sa'id ibn al-as wa abd الرحمن ibn al-harith ibn hisham fa nasakuha fi al-masayib suka kwafe su a cikin masayib wa qala uthman bi hatil quraishiyyin al-thalatha sai na usman ya ce wa wannan tauba ƙuraishawa uku a idan talabtum antum wa zaid ibn thalib fi shay'in min alquran in kun saba da ku da zaidu a wani abu na qur'ani faktubuhu bi lisani quraish ku rubuta da lisan na quraishawa fa inna ma nazala bi lisanihim dan da yaran su ya sauka fa fa'alu kuma hakan suka yi hatta idan nasaku sufa fil masahif radda uthman as-suf sai da suka kofi su a cikin masahif sai maimma da na hafsa ila hafsa wa arsala ila kulli ufuqin bi mus'abin ya aika kowane sashi na duniya musafi mimma nasaku abinda suka kwafa wa amara bima siwahu min alqur'ani fi kulli sahifa aw mushafin an yuhraq ce duk abinda ba shi ba a kowace sahifa ne a rubuta a kona shi zaka ji in shi a tsirannu suna cewa wai suna ce da shi wai harrabul masahib ne ko me wai shine ya kone qur'anan can da aka sauko ahlul bait kajiba wa qad takadha ba'd al-mughridin ga ma magana yace wannan abu wasu wasu rudaddu sun dauki masu daukan mugun manufa sun dauki wannan ba'dul mugrimi mugridin min abi Uthman bi tahriq ma'ad al-masahif cewa sai na Uthman ya umarni a kona abinda ba ba cikin masahif allati katabaha wadda in buta wa zahabiha ila afaq ya aika zuwa birane dhari'atan li ta'nifi sun kama wannan a matsayin wata manufa ta hanyar suka sai na Uthman ba'annahu lam yaf'al ma fa'ala illa bi muwafaqatin min as-sahaba duk da yake shi ba bai abin da ya ba in ba da mafakar sahabbai ko sai na al-minat zakar abubakar al-anbari an suwaid bin ghafla qal samitu ali ibn abi talib yaqul nan sai na al-malik kan sai na to ya ma'sharan nas ku mutane ittaqullah wallahi ku tsoron Allah wa iyyakum wal ghuluw fil uthman ina jan kunnan ku akan wuce gona da iri akan zagin uthman wa qawlukum hurraqul masahib kuna ce mai wanda yake ya kona masahib ما أحرقها إلا أن ملئ منا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بيكون أبن بيكون با فاتي دا حدث كمن يمتاني سكمو أتكين صحبان النبي عليه الصلاة والسلام وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال سيدنا علي يتي لو كنت الوالي وقت عثمان يتي كوني ني شغبان أيضا من عثمان لفعلت في المصاحف مثل الذي فعل عثمان da nima abin da Uthman ya yi akan masar haka da ne a wata ruwa yake cewa a'zamun nasi azran fi fil qur'ani huwa Uthman wanda ya fi lada a jama'a a cikin mutane sai na Uthman sai ce mubayyizat aljabi fi hadi Uthman imtaz aljamu fi hadi Uthman bi umur minha yayi fiki yayi fice da wasu lamura daga ciki awwalan al-iktisaru fi ala harfin wahidin huwa harfu quraish takaita shi a bisa harafi daya shine na quraishawa ba wai ana nufin harafi ɗaya ban da sauran a harufu saba'a ba a a yanayin yadda ake rubutun thaniya al-iktisaru fi alama thabata bit tawatur an takaita kan abin da ya tabbata ta hanyar tawaturi wastaqarra alaihi al-amru fi al-ardati al-akhira a biyan karshe da manzo Allah ya wa al-Qur'ani akan haka ya tabbata thalithan tartibu ayati wa suwarihi an kula a lokacin aka jere ayoyi da surori alal wajhi alladhi al wajhi al ma'ruf al yau kamar yadda yake a yau muka gani to a zamanin sai su aka yi wannan aiki rabi'an tajriduhu min an-naqd wa shakl an tsaraita shi daga dugo da wasal wa min kulli ma laysa bi qur'ani duma abinda bai tabbata a matsayin qur'ani ba an cire asbabul ba'id ala jami' Uthman abinda ya zawo hada qur'ani zamanin sai na Uthman tabayyana lak ya bayyana maka min kulli ma sabaq in ka tara da abinda ya wuce anna sababal ba'id ala jami' Uthman abinda ya zawo aka hada usul qur'ani a zamanin sai na Uthman huwa raf'u al-ikhtilaf kake wa sabani wa tanazu da zayya fil qur'ani a qur'ani wa qat'ul nira' fi da kuma gutsire jayayya da musu a cikinsa wadalika bi jam'in nasi ala alqira'a wato aka hada mutane akan qira'a bi harfin wahidin da harfi da wa lughatu quraish shine lugha da yanayin harshe na quraishawa wallahu a'lam to da suka yi rubutun kaga abin na biyu kuma da ya biyo baya ba wasu riba dugu haka suka yi kayan su shi balarabe bai da matsala zai karanta kayansa an gane ko to sai kuma lokacin sai na Uthman a sai na Ali yana khalifa abin da ya faru da abul aswadi du'ali da yasa na wannan abin da ta yi da na biyu kuma da shi abul aswad da gani ya ji wani yana karatu inna allah bari'un minal mushrikina ba zan karasa ba ɗaya ya faɗi ɗaya an gane sai yi zarra akan mai ya hafda akan rasul ko bayan kowa rasuluhu ne tunda ba wasu wannan ya ba shi tsoro ya ce to su azamawa su kawai duk sun ɗauka ɗaya ne wani za ka dinga yana tambayi kawai a nahau me yasa za a zaidun ra'aitu zaidun marartu bi zaidun wai din me yasa ya canza to je karatu kawai an gane ko to sai sai abul aswad ya zo suka yi magana da sai na alto ya za a yi to shi da ya zo ka'idar da ya yi asali sai ce idan aka buɗe baki in aka yi surar ba misali ya ce idan fataha ne sai a yi ɗugu an gane ko a sama wai ana nufin wannan ba ce da fataha idan bamma ce sai a yi ɗigo a gaban wannan ramzi na ba ɗin idan kasra ce sai a yi ɗigo a ƙasan wannan ramzin na ba ba ba ɗigon ba kawai shi wanda yake ajali wanda ba balarabe ya san wannan unguri ba ne ba zai sa tha ba ba zai sa dama abin ruwan da suka yi kama ba ya ko tha ta su ne ko masu kama haka shi sin balarabe shi kawai da ya ga wannan alamar in shi ce bayan da za a yi sassi an gane sad dama bai da ɗanwa god shi ma bai da ɗanwa ko da a sad da god ba ɗugo a lokacin amma ba larabi in ɗan asali ba zai ɗauko maka ba zai zo ce maka gairil magsubi ba a kalmar masuba a larabci da wannan dole yana zuwa zai fahimci mardubi ce nan wala dalli ba zai ce wala sali ba zai ce wai sadun ba ce ko ba ɗugo zai iya gane an gane ko faƙadin talama ba zai ce faƙadin talama ba wani talama to da aka zo aka yi wannan duk da aka akwai dan goba to sai zabanin hajjaji bin yusuf wannan dai da ya shigantaka an gane ko a lokacin abdulmalik ibn marwan za a ci shi kuma aka samu aka ba umarni da yahya ibn ya'mur da nasr ibn asim sai aka ce a sake ka'ida da su kuma suka ƙara dubu in na bani za a sa a ƙasa in na nani za a sa a sama dugu ne ka sani a su ya ayyabu ya amur shi ne ake cewa shi ma hajjaji ya samu lada da yawa cikin ƙwa'ani sannan suka ƙirƙiro shakal a lokacin da suka ƙirƙiro shakal ɗin yana nan yana fita to amma dai ba kamar yadda ka san shakal ko ne to sai za wanda ya ƙara shakalinsa ya fito daga wani lokacin zuwa yanzu shine khalil ibn ahmad al-farahidi sahibul aro shi ne ya fito da idan za su yi tamini dugo biyu da su sai ce a idan an yi dugon a barwa ba nun ko shi ne sai ka ji suna cewa al-mu'zam in sun ce daɗin ba a rubuta ya ce ba'ul wahada nan kawai kaga dungun ka gane ba ce mai dugo ƙasa sai a ce ta'ul musanna wato ta mai dugo biyu a sama ya'ul musanna wane ne a tatiya kuma ya mai dugo wannan ta musanna a gari saboda wancan lokacin duk ba zai baka wani ba amma an faɗa haka wannan shi ake kira babt babti kenan kamar yadda imamu lauyi yake yin ji a littattafansa an gane ko to da aka yi wannan aikin kuma shi khalil bin ahmad rahmatullah alaihi al-aljari shi ya fito da wannan ka'idar ta wannan abin nan to kuma sai a kuma samun bambanci ne mu nan afirka ko magrib bugon fa a ina muke yi rasa ko kuma qaf bugo nawa muke mata daya to shi ma wannan duk ba wata abin nan bane daga baya shi wancan dai ijtihadin shi Khalid ibn Ahmad ne al-Farahidi shi wannan wanda ya sahibul arub to kuma har dai zanto kuma gaba ɗaya ma in ma an yi to kuma a lokacin sa ne aka yi da wata kala ai sai aka zo su ya haibin ya urabun ai wanda Hajjaj ya sa su shi dugon kamar da suke cewa dugo na azamiyanci na izalatul ujum sai a yi shi da baki shi kuma na wasali na shakar sai a yi shi da wata kalar ko kaga kala biyu to ka san wannan dugon fataha ne da dugon ba misali ko dugon fataha ne da dugon ta to da aka zo sai ake sai aka gotar da shi shine fata sai ta yi tsawo sakari ibn ahmad sai wannan yi kaza yi kaza har ɗaya zo dinnan yadda ake karanta maka a haka an gane ko to amma har yanzu akwai asalin wancan rubutun yana nan tura da suka kwashe suna can da shi yana gurinsu tun zamanin sai na Uthman wannan rubutun ana ganin cewa su ne suka abin lokacin da suka ci mu da yaƙi suka tarwatse suka kwashe kayanmu suka tafi da su tun daga can lokacin daular abbasiya lokacin haruna rashid da suka yi wannan aikin tatar ɗin wanda aka kashe malamai aka kwashe littattafa aka juya su aka kai su can ƙasashensu saboda haka su juyo da su sai koyi western education ba wani western education domin an ce akwai lokacin da khalifa ɗaya ba malami a cikin kulafa na musulmai yana da littattafa 400 amma a lokacin an ce a jami'ar a gaba ɗaya turai ba littafi 20,000 duk turai ba littafi 20,000 duk turai kakkab ba littafi 20,000 mu malam da suka yi mana wani abu kwanaki wani ɗan najeriya ya je ingila ina jin oxford ce sai ga wata takarda da rubutun larabci wanda da na ga kwanan wata da na ga shekarar ta fi shekara ɗari sai an yi rubutu wani alkali ne rubutu da larabci na irin namu na hausa daga bauchi zuwa kano lokacin ba a amalgamation ba ko ba a amalgamation ba ba a riga an ce najeriya wa ce kaza kaza eh sai na ga wata wasiƙa daga sarkin kano zuwa sarkin da magana ba sa nuna cewa kaza ko Nijar ko Najeriya ko haka ne suka yi ta abu sai suka ɓoye a cikin ka je kai ɗan nan ba za a baka ba Albani ya faɗa ya ce ya taɓa zuwa inda aka tare littafin su suma ɗan fodiyo ba a bar ma ɗan Najeriya saboda karkasan asalinka to so da haka haka nan ma Libya da wannan wanda wannan Tumbuktu ɗin nan ta Mali ita ma a lokacin akwai abubuwa sun kwashe su wannan najin Faransa suke da shi ko sun kwashe sun tafi da shi to duk wanda yake son san asalin abinda asalin sa yake shi ba ba gidaje bane to sai je ga wannan tarihi saboda haka su suka cinye suka mai mana nasu yanzu nake magana aran ma wai kawai idan mutum ya iya turanci ba yaran uban kowa ba na ka baka zo ana ana ana ganin kai ne mai ilimi ga asalin naka ga qur'ani ga komai kuma aka dinga jin wai wani kamar kamar wani kyashi kamar wani ka shiga cikin yan boko kamar ka ya hausa kamar wani ka ka ka ka ka kasa eh ka kasa aka iya nasu amma kuma ka ka rike naka yawwa naka ne best shi yasa na su mai lugatul um da za ka yi wasa da naka ka bar abin nan ka iya naka haka ga yaran mu ana ana ana ta ana ana ana tambaye su akan wani abu na Hausa wai ba su sani ba ga yaran uwarka ka ji ka iya ko ba ka to eh shi ma da lugatul um lugatul um ba ma cewa a zauna da zai mun fi karfin mu nasu koyi mu riƙe namu mu je mu koyi nasu kuma bu san namu ba saboda haka in suka zo cikin mu mu ma sai mun koya musu namu ko ba haka wani saboda haka kun gani yadda malamai wa'annan mutane suka yi su sun yi nasu aikin domin kuma ana mu aikin sai mu ma Allah ya ban mana ga namu kowa sai ya je nasa Allah kai mana kuma Allah ka ban mana kai ne tambaya na'am anan ne to tafaddal ƙarshen surat shams na'am wajen da wala ya khafu ba da Mhm.
wala ya khafu ba eh da kuma a wani guri inda ake kala wawu mm. yanzu ya zo bai zo da farko yanzu baka dade da zuwa ba ko na zai amma akwai ya ce wai yana ƙarshen da ban sani ba.
ƙarshen suratul shams wala ya kafu quba fala ya kafu quba da kuma wani guri da ake ƙara wawu shine kamar wasari'u da irin su walladina takhadhu min in- ah, min dunillahi na cikin suratul tauba da alladina takhadhu wa awsa wa wassa muka ce irin wannan sai dan to a mushafin kufa sai aka sa fa a na madina sai aka sa wa wala ya kafu quba saboda in an rubuta fa'un da bango daban ba zai ɗauke ra'a biyu ba to haka suka dinga yi shine wannan dalilin in dai na fahimce ka haka ke tambaya ko masahib shida aka rubuta ko bakwai to cikin masahib din nan duk wanda duk kira'a idan kalma za ta dau kira'o'i da yawa sai a rubuta ta da sura daya duk masahib kamar yadda muka ce maliki duk masahib a rubuta ta da me da ba ba alif bi harfil alif saboda za ta yi daukar maliki da maliki amma irin su fatathabbatu na cikin suratu guda uku ne in za a kun fa cikin mai fatathabbatu an tusibu qauman bi jahala sai aka rubuta ta da wannan surar saboda za ta yi daukan fatathabbatu da fatabayyana ba sai an canza kalma ba an gane haka kuma irin su a fadin Allah subhanahu wataala bayan fatathabbatu irin su nunshiru ha da muka fada da nunshizuha da sauransu su ma duk wanda zai dau kalma ɗaya sai a rubuta ta da wannan kalma wanda kuma a cikin dukkan masayib in kuma kamar irin zirata zirata da sadin za'ayi in banda a mushafin sannan hatta a na makka da suke umbule ke sin sadin ake rubuta sai a rubuta sinin a sama haka ma na wato a yakub wane ne ruwais shi ma sadun ake rubutawa sai a rubuta sinun a sama ma'ana asali da sadun ce amma wannan mai kira'ar da sinu yake karantawa kamar irin su yadda kake da musaitir basba da sauransu wancan rubutun masahi da haka yi su to amma su kuma kira'ar su da sinun su to amma sai a rubuta sadun shi ne asali sai a wani haka kuma kalar zirata shi ma da sadun ake rubuta sai a yi zayin ɗin karama a sama saboda ai asali ma ba zayin ba ce ishmani cakudawa ne zayin sadun mafitar su dai sai a cakuda zirata an gane ina jin ka ka gane abin da
wai kamar menene alaka tsakanin hadawa da aka yi a lokacin usman shin duka guda goma ne suka hada a lokacin tare da ingancin su to ya ne aka yi shi kuma eh,
Kira'o'i.
imamu- eh, kira'o'i guda bakwai da imamu shatsibi ya yi ya bar guda uku sai daga baya ibn al-jazari ya ci koko ya To, zama ba sai yi ba.
ya zama goma ya ce to da aka zo wai musabofi da aka yi guda goma aka haɗe kira'ar lokacin rubutun masahib ya kunshi dukkan kira'o'i mun ce a rubuta shi akan jami'ul a'rufi a'rufi sab'a to shi kuma nan gaba za mu gangaro maganar to ya aka yi kuma kira'o'i suka bambanta shi wannan sai da aka tsallake sahabbai ma aka zo kan tabi'a ko da yake a cikin mukaddimar littafin mun yi bayani sahabbai da suka to da shi aka aka aka to kun san zamani yana nisa ne kwakwalwar tana zama ta suke to da ta zanto ta tsuke sai ya zama a lokaci guda mutum ba zai iya zuwa ya karanta ƙur'ani da dukkan ƙira'o'in ba to sai kowane malami sai ya zaɓi ikhtiyari misali abu ja'far sai ya zo sai ce shi din da ya samu mimul zai mata sila tunda ƙur'ani ya sauka da ita sannan din da ya samu alhamza zai cire ta saboda ƙur'ani ya sauka da wani sannan zai dinga karanta kalma kaza da kaza duwancan fa ya san su idan zai karatu da wannan ka'idar zai shi ake kira ikhtiyari ake kira manhaj sai koya wa ɗalibansa haka in zai yi karatu da ita zai in zai karantar da ita zai to kawai mutanen madina suka shahara da wannan sai ake cewa kira'ar madina kira to waye yake karantar da ita waye wannan tsarin sai aka ce abu ja'far sai aka dangana masa ita to da nafi'u ya zo bayan abu ja'far akwai manyan malamai a madina shi ma sai bayan ya yi karatu a gurin abu ja'far sai ya je wajen su shaiba ibn nassa sai ya je wajen su muslim ibn zundub sai ya je wajen su abdurrahman ibn hurmuz al-arab da wajen mutum saba'in a tabi'ai sai ya ga to shi zai ɗau wani ɓangare na sila ta mimur jam'i saboda haka yana iya karatu da sila yana iya karatu da ah, sukun sai sai koya wa kanun da guda biyu sila da sukun sai shi kuma warshu ya koya masa da silatu mimil zani amma bayan hamzatul wasli sannan ya dauki ka'idar din da aka samu annabiyu da annabiyuna da al'anbiya zai sa hamza din annabiu alnabiuna al'anbiya nafi kadai ya dau wannan an gane ko so da haka shi kuma ibnu kathir da ya zo a makka s- sannan kuma nafi sai dau imala kadan sai sa kalun yana da imala amma ta fuska biyu yana da imala ɗaya tak kubara haka wani shi ma ɗaya tak yake da ita kubara ita ce tahe sannan su ba su da imala sosai saboda abu ja'far kwata-kwata ma baya yi tunda imala la- lahja ce ba ta hijaz ba. lahjar ƙauye ce imala ta haƙiƙul hamza ma lahaja ba ta mm, hijaz ba ce ƙuraish cikin lahajarsu babu imala babu kuma wato akwai yawan cire alhamza da tashilinta shi yasa qira'ar harami wato wato ibn kathir abu ja'far nafi zaga da tashilin alhamza da yawa sannan in an zo kalma kamar irin su uffin ya za karanta ya dauki uffin wancan kuma ya dau uffa da haka da haka to wannan iktiyarin sai aka zo a zamanin karni na uku lokacin sa abu ubaidin alqasim ibn sallam sai aka yi wannan shi ne abinda imamu shafi yake nufi ta khayyarahum nuqaduhum kulla bari'in sai aka zo a lokacin an fara kamar yadda ake ƙaryar hadisan ƙarya to ana kirkiro hadisan a kira'ar ƙarya ma domin akwai musamman mu'tazila sun yi ta kokarin su murda qur'ani an ce shi abu amr saboda tumbasarsa a lugha da yadda ya goge a lugha idan yayi karatu da kira'a tunda ya karɓe ta kuma ta tabbata to duk an bi to sai aka zo aka ce da shi ana aka ba shi kuɗi maƙudai ana so ya karanta ko sau ɗaya ne a wa kallama Allah Musa takli manufarsu a murɗa wancan kalma su abunsu ba a magana da Allah korewa Allah zance sai Allah ya ba shi mafita yadda aka nuna mai abu ko ya karbi kuɗi wannan koma in kuma bai ba a kashe shi kuma da ya karanta shi kiran tafin sama a duniya ta sun samu hujja ta muguwar akida sai ya ce to in ma na karanta wannan haka bayan ni kuma aka karantar da ni ba ya za ku yi da karin faɗin Allah wa kallamahu rabbuhu ita ba za ta karɓi wannan ka'idar sai suka haƙura suka kyale shi imamul kisa'i suna sallah da harunan rashid shi kuma da shi dogara saboda mafi yawan su malaman luga ne na qira'at sun zo ya karanta wala qasarafna ilayka nafaran min al-jinni a wa sarrafna al-ayati la'allahum sai yace yarji'in harunar rashid masanin duk huruf din ne sai bayan an idar ba su gyara mai ba imanin kisa ba da wannan kuma wace lahaja ce ya karanta ya ce wallahi shi ma bai san yayi kuskuren ba ba wata lahaja yarji'i da nufin yarji'una babu wannan lahajar a qur'ani to so da haka sai a ce kira'ar madina kaza kira'ar sham kaza sai aka je ko da gari aka ɗauko wanda ya fi shahara da karatu da karantarwa sai a kira kira'ar da sunansa amma yana da malamai da suka koya mai ita ya koyi kaza a gun wancan ya koyi kaza a gun wancan sai ya hada ya fidda wani tsari ya koyi kaza a gun wancan kamar misalin kalaf a wajen hamsa yin karatu kuma da wasu malaman to sai yake da wani iktiyari na wasu malaman to sai aka kira ta kira'a amma guda goma nan in ka haɗe su gaba ɗaya ba wata kira'a da bata shiga wata ba duk sun haɗu da juna gaba ɗayan su abin nufi sun haɗu da juna in ka ɗau wata ƙa'ida a wannan kira da kake gani ka babu ita a wancan to in ka je wancan ɗin ma za a ganta ba a wato dukkan su sashi ɗaya ne amma rashin fahimta ne sai ka ɗauka kamar da wani bambanci amma dai in ka bi kira uyin ka gama to shi yasa a lokacin bayan an yi wawware ko ta kira da ƙa'idinta sai kuma bayan ka yi karatun ƙur'ani da riwaya ɗaya ko ƙa'ida ɗaya a gun malami to sai kuma ka je ka karanto horo shine ma'anar ikhtilaful qira'at din dan kasancewa wannan dan ka karanta ta kaza kuma ana iya karanta ta da kaza to wane ne karanta kaza din wane ne karanta kaza dan dai da wato wiwa ban tsari ina jin ka an fahimci ni ko to wallahu alam shine dai abin da ake yi wallahu na'am alaikum ni ma sai na zo a eh amma kamar wajen koda mushaf kunal masahib eh
lokacin da aka amsu na hausa amma ya sai aka ce aka kona gaba eh har na ta aka kona ba a kona nata ba amma ga abin da aka yi jima'i a kai watan wata rana wancan in ya bace shikenan ba sai an sake neman sa a akwai wata shubuwa da suke ƙara rikewa musafin sayyidina abdullahi bin mas'ud ya saba da jerin surorinsa da na wannan to amma musaf dan mas'ud fa shi kadai ne nan ko duk sahabbai ne suka da akan wannan haka akwai wanda suke cewa musafu ali shi ma ya saba shi da ikra ma ya fara a tartibin nuzul ya dauko nasa na'am to amma ga abinda jama'a suka hada kai ga naka kaga dole naka ya tarasha duk an san akwai su sai suka bambance kawai saboda ga abinda jama'a al'umma suka yi shi yasa shururi yake da idan musamman ma da san zuciya yake da matsala duk abin da yake shururi ne ko a aqida ko a me mutum in ya tije bayan watan wata rana za ga an bar shi a baya an ajiye wannan shuzuzin nasa kuma musulmi sun tafi akan abin da yake an yi ijma'i akai wallahu a'lam to sai mu sanna ko okay tafaddal na'am mushaful madani al'am shi ne wanda aka yi domin kowane musulmi yana son ya karatu zai dauka al'am alkhas kuma na khalifa ne tun da dama shi khalifan aran ba ne shi Uthman so da haka ba san da aka shi shi ai yana karatu da shi a gaban su wancan ana dan ana iya dan samun wani bambanci tsakanin am da khas an gane ko so da haka am na kowa ne a masallaci za a je shi khas kuma na khalifa ne sau da haka shi kalifan akwai abubuwan da ya sani a cikin a kwakwalwarsa yana na kwakwalwarsa sau da haka don ya ba a rubuta a nasa kas ba ya san akwai shi a nan can akwai shi a nan can misali yau shi ne wallahu a'lam kuma wannan abu abu zai a takaice ko da yake za mu zo adbul aya karshen wannan sai mu